أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa na muke samu muke haduwa a wannan guri domin a ci gaba da wannan karatu bisa ga karatunmu na balaga matashiyan karatunmu shine alkinaya alkinaya walaikun sanatullah alkinaya metonymy metonymy wani su kuma sukan ce allegory allegorical expressions to za mu fara duba ka'idan mutukuna sa'an sai mu koma mu duba sauran misalai ka'idan mu tana cewa alkinayatu lafzun kinaya lafzi ne utlika wanda aka yi amfani da shi wata wani lafazi ne wanda aka yi amfani da shi wa uri da bihi lazim ma'anahu sannan sai aka nufanci lazimin ma'anar da wannan lafazin ke nunawa ma jawazi iradati zalikal ma'ana tare da nufantan wannan ma'ana din kenan anan zamu gane akwai ma'anona guda biyu akwai alma'anar zahir akwai kuma alma'anar majazi to alma'anar majazi shi ake nufi ba zahir din ba kamar idan ka kallo ne mutum shi kai wani mai yalwan hannu ne zai iya yi wa hannun shi na da faɗi kun gane hannun shi na da faɗi zai iya yi wa kuma a'a ba ka ba wai yana da faɗin hannu bane hakikatan a'a abinda kai kake nufi mai kyauta mai yalwan hannu mai kyauta kake nufi eh sosai saboda yawan ɗibowa yana miƙawa ka gani ka ga ma'anona guda biyu kenan ko akwai ma'ana na zahiri wanda zai iya yiwa a nufanta da lafazin akwai kuma ma'ana wanda ke ba na zahiri ba wanda shi ma zai iya yi kuma shi ne ake nufanta a nan wajen kinaya kamar idan ka ce wani idan ka ce ka kalli marwacin mutum ka ce mishi kai ai wani kankamo ne kankamo ne ka gani bai kana nufin hannun shi ne ya kankance ko kuma wani ya rarrame ba a'a kana nufin bai ba da abin da ke hannunsa bai ba da abin da ke hannunsa ka gani kamar idan misali ka kalli mutum ka ce mishi kai ai wane wane ai wani mai yalwan fuska ne mai yalwar fuska ma'ana mai sakin fuska zai iya ɗaukan ma'anan zai kuma iya ɗaukan mene ya zama mai fuskansa mai faɗi to kinaya kenan to kinayan ta karkasu shine gaba suke cewa tan kasumul kinayatu kinaya tana karkasuwa bi itibaril makaniya anhu ta kula da abin da aka yi kinayan zuwa gare shi ila thalathati aka samu zuwa kashi uku fa innal makaniya anhu kad yakunu sifa abinda aka kinayin zuwa aka kinayin ga shi zai iya zuwa sifa ce shine adjectival allegory adjectival allegory adjectival allegory kun gane ko da ka kawo abu ba wai kana nufin shi zai mai zatin bane kai tsaye a kana kinayi ne akan siffa yanzu mu koma misalan mu zamu ga taqulul arabu larabawa suna cewa fulanatu ba'idatu mahawal kurt fulanatu ai wance kuwa ba'idatu mai nisan mahawal kurt gurin sanya dan kunni ne al-kurt shine dan kunni aqraf jami'in sa to wannan yana lazimtar da ababe guda biyu ku duba kaga an ce mai gurin sa dan mai tsawon gurin sa dan kunni ne kun gane yanzu idan ka kalli kunnin mace gudun take sa dan kunni idan an ce yana da tsawo me ke lazumtarwa wuyan tana da tsawo kenan kun gane yawwa zai iya zanto ya zama tana da mene tsawon wuya ok to ko idan kuma tana da tsawon wuya me ke nunawa doguwa ce doguwa ce to kaga wannan kina ce an menene sifa kina ce an sifa watan kinaya ne an kawo lafazin mahawal qard gurin sanya dan kunni amma ana nufin tsawon da take da shi ne kinaya ne an sifa nan utlika lafzu mahawal qard wa urida bihi lazim ma'anahu wa urida bihi lazimu ma'anahu mun banci wannan ko qalatil khansa khansa'u ta ce take cewa fi akhiha sakhrun game da dan wanta sakhrun tawilun najadi rafi'ul imadi kathirur ramadi idza ma shata to tawilin najadi shi mai tsawon kan sakali ne markin takobi nashi mai tsawo ne to kai ka taba ganin wada da dogon takobi tawilin najadi mai tsawon markin takobi ne rafiul imadi kuma shi mai tsawon mai maɗaukakin turke ne kafirun ramadi kuma shi mai yawan toka ne idan ma shata duk lokacin da ya soka guri lokacin da ya soka guri to idan muka duba da kyau za mu ga tawilin najadi mai tsawon kan sakali marigin takobi to wane an kama maka takobinsa sai ka ga marigin takobin gashi ka kama amma da sauran wani guri wanda yake wanda yake hannunka dai a ciki ko ya zama dan karami kaga yana lazimtar da cewa mene lalle mai takobin mutum ne mai tsawo to wannan kinaya ce an sifa a utlika lafzu tawilin najati najadi wa urida bihi lazim ma'anahu wa huwa tul tul musu wannan tul yana nufin nan wahuwa haza kinayatun an sifa rafiul imadi mai tsawon turke ne kungan shi ma kina ne an sifa kafirun ramadi mai yawan zubar da toka mai yawan toka to idan har dai mutum na da yawan toka da a gurin da ya zauna kana zuwa za ga yawan toka mai yawa a gurin to me yake lazumtarwa ana yawan girki kenan inda yin zauna gurin ana yawan dafa abinci kun gane ko don an ce kafirin ramadi ba ana nufin mai yawan tokan ne a aini ba a'a ana nufin lazi abinda siffan take lafazin ke lazimtarwa na siffa kenan shi mutum ne mai yawan karamci mai yawan girma baki ko yaya mutum ya zo cikin ikon lasun ta'ala zai dafa mashi abinda zai ci to kaga shine mai yawan toka din kuma zai iya yiwa a nufanci iya yawan tokan ne in ka ji za ka tokan gashin da yawa a gurin digi zauna ya sauka to idan muka koma can ka'idanmu ta ce wa kad yakunu musufan shine symbolical allegory akwai wani littafi da muka rita lokacin muna biyad subhanallah ga lord of the flies shi allegorical ne dama kinaya ne kawai a cikin littafin allegory ne allegory ne lord of the flies lordin siyara wani lokacin second world war yakin duniya na biyu sai aka dauke su za a je da su makaranta a jirgi shikenan suna tafiya sai aka kabo jirgin jirgin sai ta yawo sai ta je ta fada wani on stranded island wani tsibirin da ba dan adam din da ya taba zama a tsibirin to Allah ka samu dace ga wannan ma animal farm na George Orwell wai dabbobi ne a gandun daji sai waɗanda suke saman sai mutane wanda suke mulkansu masu shi sai suka dinga gallaza musu suka dinga gallaza musu ko kuma wasu dabbobi suka dinga gallaza musu to karke sai aka samu dabbobin su da ake kuntata ma sai suka overcoming suka juyar da mulkin waɗanda suke mulkansu su suka mallake gurin to galibi da dabbobi ne za ga ana ta abin nan a ce maka akwai sajan wane akwai wane waye waye waye waye duk dabbobi ake nufi to akwai lokacin za maka wa qad yakunu musufan kinaya ne an musufin watan kinaya ne kan wani abu da aka siffanta aka siffanta zati abu kenan wa qad mu koma can wa kana akhar fi fadl dar al ulumi fi ihya lughati al arab wani kuma yake cewa kan falalan darul ulum darul ulum kaman mataba'a ne ko kuma wani babban library ne wajen ijin littattafai wanda akwai littattafai da gudama da aka rubuta wanda aka kai gurin waɗannan littattafan kuma mutane suna karantawa suna ƙoƙaruwa da luga harshen larabci to shine sai wani yake waka yake cewa wajadat fiki bintu adnani bintu adnana daran ذكرت حابي بداوة العربي وجدت فيك بنت أدنان وجدت بنت أدنان كاي غاكو بنت أدنان تاسامي دارن wani gida fiki cikinki zakaratha wanda badawatul arabi fasahan nan na larabawan kauye zakaratha ke labarinta wai ma'ana kun ga bintu adnan nan ba wani ba wani yake nufi ba lugatul arabiya yake nufi lugatul arabiya yake nufi shine maimakon ya kawo ya ce wajadat lugatul arabiya fi kidaran a sai ya ce wajadat bintu adnan sai ya kinaya an mene mausufin kinaya an mausufin yana nufin lugatul arabiya ne وقال آخر كمونيكي تشوى الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان الضاربين بكل أبيض الضاربين وانا مفعول به لوجن بصر سبا سكتي وجن الإرابي سكتي الضاربين مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره أمده الضاربين kun kullum da kyau ya mishi nasiba ko da mai mishi nasiba dole zan to akwai wani fili da za ka kaddara ai amdahu ad-daribina ina yaban masu duka bi kulli abyad mikhzamin da dukkan takobi ga yamajini na wuce mutanen da akan tafi yaki su daga takobi su sara kan kafirai ina yaban su watta'inina haka nan shi ma wannan maf'ul bihi wasubin bi fi'lin mahzub taqdir amdahu atta'inina ina yaban atta'inina masu sukan majami'al afghani matattaran bakin ciki ko kwalle-kwalle maza maza majami shine matattara majma jami'in majma' al'adgan jamin zaginu shi ne hikidu kulli da ke cikin zuciya to da farko ki cewa wajen tufiki wajen da tufiki bintu adinana bintu adinan daren kaga bintu adinan kuna afuwan na kuma bako addaribina bi kulli abiyada mikhzamin addaribina ina yaban masu duka nan suka ce suka ce lafazin addaribi na nan ya kawo addaribin masu duka to ai kowane mami irin duka zai shiga ciki amma yana nufin masu sara ne da takobi kawai kaga lafhu hadha lafzun utlika wa urid bihi lazim ma'anahu ba ana nufin wai duk wani mai duka bane a'a masu sara da takobi kawai ke nufi sai kinaya yace addaribina da sannan kuma da yace watta'inina majami'a adgan ko to ku dubar da kyau majami'a majami'al adgan shi ma yana nufin ina ne kalbu ne ke nufi ya ce matattarin kulle-kulle zuciya kenan kaga sai ya kawo guri kirji kun gane ko amma yana nufin ba kirjin ga baki da yana nufin ne zuciyan kawai ke nufi kaga atlaqal lafza wa arada bihi lazim ma'anahu to mu je can karke sai ya ce mana wa ya yakunu nisba wani lokaci kuma zai iya yiwa zanto an danganta wani ne zuwa ga wani abu watan duk lokacin da mutumin ya ya tinkaro ba ka ganin komai sai gaskiya ƙarar kawai tana yawo gaskiya ce ƙarar take yawo kun gani wai ma'ana ana son ne a nuna maka mene shi wanda ake magana da kan shi ake magana a kansa mene an danganta shi zuwa ga mene gaskiya an danganta shi ne zuwa gaskiya shi ne kinaya an nisba a danganta a alakanta mutum zuwa ga gaskiya ko arziki ko ta wani dai abu dai wanda yake abin yabo ne misali almajidu bai na saubaika almajidu kai ga ɗaukaka nan bai na saubaika tsakankanin riganka tsakankanin tufafinka ɗaukaka ga shi na tsakankanin tufafinka mutum na zaune kalle shi ka ce ga gaskiya nan gaba gare ka wai kana son ka mene ka ce shi mai gaskiya ne a'a sai ka danganta shi zuwa ga gaskiya ta wannan nisba ne an abin nan kina ne an nisbatin eh utlika lafzul majd bayna thawbayka wa urida bihi lazim ma'anahu me lazim ma'anansu ma'anansa anan shine wata siffa mai kyau ta daraja da ɗaukaka wal karamu sannan kuma karamci mil'u burdaika shine cikin mayafanka guda biyu ka gani maimakon a ce shi wani karimi ne mai yawan kyauta ne a'a sai aka danganta zuwa sai aka danganta bargonsa da da karamci kamar wani ya nufo nan sai ka ci kai mala hannun riganka ga sadaka na hannun riganka kun gani ga sadaka nan a hannun riganka da ka tashi wai ma'ana nan abinda kake nufi shi mai sadaka ne to sai baka ce baka danganta shi cewa kai mai sadaka ne ba a sai ka danganta wani abu na shi da mene da wannan sadaka din to saboda haka wannan kina ne an nisba nisba kina ne an nisba mun bance wannan ko to wannan shine karkin sa insha Allah ta'ala kuma za ka damu dakata anan Allah da abinda Allah ya ba mu yi kuma karanta dai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah shi fahimta da mu kuskure ne ba mu kun gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Malam Musa